ba'adu ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar ba kuwa ko na'am na ji an sar kamar ba kowa to bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci malam yau muna nawa ga wata 27 da biyar muna 25 ga watan zulqa'ada a shirin jira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 watan turawa yau muna goma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu sha hudu na yi azarbaɓi kenan sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama a wannan matsalaci na muhammad tafi'u foundation tare da 'yan uwa mata a ci gaba da karanta littafin dala'ilu tauhid ko kamsuna su'alan وجوابا في العقيدة ربوتين الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ساتين da ya gabata mun karanta tambaya ta 40 wacce ta yi magana akan kasakashen tauhidi mun kuma amsa tambaya ta 41 wacce take tambayar menene ke wajaba akan mu idan Allah ya bada umarni duk lokacin da muka ji umarni malam ya gaya mana akwai abubuwa guda bakwai da suke zama wajibi a kanmu dole mu yi ilimin wannan umarnin dole mu so umarnin dole mu ƙudurta niyyar aikata da wanzar da wannan umarnin mu aikata shi mu yi kamar yadda shari'a ta bukata khalisan sawaban na shida mu yi taka tsantsan akan abin da zai lalata aikin a bayan mun yi shi na bakwai mu tabbata iya rayuwar mu muna aikata wannan aiki wannan duk umarni yana da buƙatar wannan abubuwa guda bakwai in sallah ce in azumi ne in zakka ce in bin iyaye ne in zaman gidan miji ne in aure ne in tauhidi ne in guje ma shirka ne duk wani aiki sai ya haɗa waɗannan martabar guda bakwai mu sani a ilimance mu ƙaunaci wannan abin mu sa niyya mu zartar da shi a zahiri mu yi shi kamar yadda shari'a ta ce mu ji tsoron me zai rusa shi sai kuma idan mun fara aikatawa mu tabbata har ƙarshen rayuwarmu sai malam ya ce to idan aka yi maganar tauhidi waɗannan matakan guda bakwai suna iya shiga cikinsa ko ba sa iya shiga ciki sai ya fara mu da mataki na farko sani sai ce mutane da yawa sun san Allah ya yi umarni da a kaɗaita shi sun san Allah baya son shirka amma ba su nemi menene ilimin tauhidi ba barantana su aikata ba su nemi mecece shirka ba ballantana su guje mata kamar yadda mutane sun san sirri ba haramun ne amma suna saya su saida ba su san me ya kamata su siya su saida din ba da yawa akwai 'yan kasuwa amma ba su san ba ya ake cin riba ya ake barna a cikin kasuwanci ba sa tambaya da yawa sun san cin dukiyar maraya haramun ne amma sukan karɓi dukiyar marayu su sa ta a hannunsa wasu har su lalata dukiyar ba su ma yi tunanin Allah zai tambaye su ba har mu ba da misali da 'yan uwa mata wata ana bar mata dukiyar 'ya'yanta ta karɓa ta aji kafin yaron su girma urmus sun cinye kuɗin ina kuɗin wani ina kuɗin wance babu ya lalace to duk da ke kika haife su wannan dukiyar akwai tambaya a gaban Allah kuma baki taɓa tambaya ba ya zan yi da dukiyar da na karɓe ta wannan shine mataki na farko da haka idan an san Allah ya yi umarni da tauhidi ba a nemi ilimin tauhidi ba to har yanzu kina da matsala akan tauhidin ki ne wajibi sai an wa tauhidi ilimi mai zaman kanshi ita ce almartabatul ula akan ta muka kwana wancan satin haka yake ko nake tambaya na haka yake ko azumi kuke ne na so ne ita ce almartabatul ula almartabatul thaniya mataki na biyu bayan an yi ilimin tauhidi in an yi ilimi an fita idan ba ilimin tauhidi sauran matakan guda shida da zamu lissafo duka a ruhe za su zo dole ne sai ke ilimin tauhidi kamar yadda muka sa wannan takaddun muke karanta su wajibi ne mu san ayoyin da suka yi magana akan ta Allah akan sifofin Allah akan ayyukan Allah kasancewa sahine mai halitta kasancewa sahine abin bauta ya ne ne nau'ikan bautar da me Allah ke so da menene Allah bai so waɗannan duk wajibi sai mun san su to idan kin yi wannan ilimin sai kuma aiki na biyu yanzu sai ce almartabatu thaniya mahabbatu ma anzala Allah wa kufru man karihahu mataki na biyu shine dole sai mun so duk abin da Allah ya saukar kuma sai mun yarda duk wanda yake wata doka ta Allah kafiri ne mahabbatu ma anzala Allah wa kufru man karihahu kaunar abin da Allah ya saukar duk doka idan kin ji ta a Qur'ani matakin ki na biyu sai kin ji kina san wannan dokar ita ce daidai wa kufru man karihahu kuma duk wanda ya kyamaci wannan dokar ya kafirta mun ba da misali da hijabi a wancan satin ko da Allah madaukakin sarki yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna da aka bayyana kika ji cewa hijabi ake magana akan shi wajibi ne ki ji kina kaunar hijabi duk wacce ta ji ta tsani hijabi ba ta kaunar shi kuma an gaya mata Allah ne ya saukar kuma ta san Allah ne ya saukar kai tsaye wannan abin yana sa ta fita daga da'irar musulunci tana kafirta ita ce magana ta biyu mahabbatu ma anzalallahu wa kufru man karihahu kaunar abin da Allah ya saukar da kafircin wanda ya kyamata abin da Allah ya saukar sai yace fa aktharun nas yace to haka ne ko mutane da yawa lam yuhibbir rasul ba ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai zamu dabbaka wannan ka'idar to mutane da yawa a hukunce kamar ba sa ƙaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bal abghabahu wa abghaba ma jaa bihi da yawa suna fihi da manzon Allah suna fihi ne da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaka walau arafa anna Allah anzalahu ko da fa ya san wannan abinda manzon Allah ya zo da shi Allah ne ya saukar da shi mana abinda malam ke nufi cewa duk lokacin da kika ji wata doka a hadisi kika ji bata miki ba to daidai yake da kina kyamatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kina kiyayya da shi ko da kin yadda eh mu annabi ne Allah ya turo shi kuma abin da yazo da shi gaskiya ne amma ita kadai wannan dokar bata miki dadi are ba kuma bakkiya so to kamar gaba kike da kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare ni dan haka mataki na biyu dole ne in a kwaddarta ta zo a doka ta zo Qur'ani ko ta zo a hadisi dole sai kin ji kina san dokar nan kuma kina hirye ki aikata ta kuma dukiyarki ta yi miki daɗi da shi har ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana wannan qul bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ka faɗa musu kana rantsuwa da ubangijinka ba wanda zai yi imani har sai sun hukunta ka cikin duk abin da ke faruwa tsakanin kowace irin matsala ce komai dan tsakka ka sai sun sadda manzon Allah shine mai hukunci abin da ya faɗa ne daidai hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan a zuciyarsu su ji ba su da wani kwarzane na damuwa ba su da wata sosuwa to kaga kenan an ce arzane na sosuwa ko damuwa yana fidda mutum daga musulunci to ina kuma ya kyamata abin da manzon Allah ya zo da shi kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai sun mai kauya iyaka mai kauya sannan mataki na biyu ya tabbata sai ta almartabatu salisa sai mataki na uku bayan ilimi bayan san abin da Allah ya saukar sai ce al'azmu alal fi'l mu kudurci niyyar aiki وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه yace mutane da yawa sun san dokokin da Allah ya saukar mutane da yawa suna san abin da Allah ya saukar amma sun kisa sa niyyar canjawa me yasa khaufan min taghayyuri dunyahu saboda suna jin tsoron kada duniyar su ta canja kai da yawa sun sani da yawa suna so amma sun kasa aikatawa hijabi muke ta bada misali da shi ko mala ya fara bamu da tauhidi ni kuma na ƙara da hijabi da yawa daga cikin mata sun san sa hijabi dokar Allah ce suna sane suna da ilimi suna son sa hijabi amma kuma wani lokacin ba su da niyyar sa hijabin zuciyarsu ba ta karɓa ko da a ɗaiɗaikun gurare ne wata idan tana karatu za ta ga da ita da hijabi sun yi sallama sai ta ƙare wata idan tana zuwa gurin aiki za ta ga ita da hijabi sun yi sallama sai in ta dawo ofis ko ta dawo gidanta wata idan ana biki ana tahewa za ta ga ita da hijabi sun yi sallama ta ga yanzu ba hijabin bane ba ta san ba doka ce ta sani ba so bane ba ta yi tana so amma daidai gurin da za ta ƙudurci niyya ta aikata kuma ya kasa saboda tana karatu sai ta ƙulla alaƙa tsakanin karatu da hijabi tana aiki sai ta ƙulla alaƙa da aiki da ratsin sa hijabi tana biki sai ta ƙulla alaƙa tsakanin biki da rahin sa hijabi zuciyarta ba ta gaya mata ba ba ta ƙudurta ba cewa a gurin ma ana da buƙatar a sa hijabi wanda yana gani daga cikin manya-manyan gurare da matsalata suke samun matsala idan suna karatu a manyan makarantu ba ruwansu da hijabi ko in ce ban ruwanku da yawa in suna aiki in ba Allah ya tsare su ba sai su ga wai in sun sa hijabi a gurin aiki kamar za a yi musu kallon ƴan ƙauye suna so amma tsoro suke kar su sa wani abu ba wani za su ga kamar za a kore su daga makaranta in an kore su kamar sun ci baya za a kore su daga gurin aiki in an kore su daga gurin aiki kamar sun ci ba za a yi biki saboda ka ta ɗinka kaya masu tsada ta ɗinka lesussuka ta ɗinka atamfofi an mata style na ɗinki an watsa duwatsu an sa beza an sa wane ne to in ta sa hijabi za a yi a gani abin kwana ɗaya dai kwana biyu haka suke cewa an rama ta koyi hakuri mana kwana ɗaya ne kwana biyu saboda haka tsaban Allah ne kawai ku kau da kai za a yi na kwana ɗaya a yi kwana biyu a yi kwana uku hike na za mu dawo yanzu wannan niyyar aka rasa to an samu matsala a cikin umarnin da Allah ya bada dole ne mu kudurta niyya duk inda umarnin Allah ya zo a daidai lokacin shi za a yi kuma ya fi dacewa sai ta almartabatun rabi'a matsala ta hudu al'amal sai kuma aiki mataki na farko ilimi mataki na biyu soyayyar umarnin mataki na uku ƙudiri a kan za a yi aikin mataki na hudu zartar da aiki ɗin sai ce wa kasirun minan nasi idan azama aw amila da yawa daga mutane ko sun kullace niyya ko kuma sun aikata aiki wata bayyana alaihi man yu'azzimuhu min shuyukhi aw ghayrihim taraka la'amala mutane da yawa ko sun yi niyya ko sun yi aiki sai suka ga wani da suke ganin girmansa wani da suke kambamawa shi kuma saɓanin abin da suka sani shi yake aikatawa wataƙil malaminsu ne wataƙil babansu ne wataƙil babansu ce wataƙil mijinta ne wataƙil matar shi ce wataƙil ɗansa ne wataƙil baban shi ne yana ganin girmansa shi kuma ya gyatsa wannan aikin tarakan amala sai ya bar wannan aiki misali amu maza wani ya gacin yana haikara goma sha wani abu sai kaga gemu ya fito mashi idan malaminsa baya san wannan gemu sai ya aski idan abokansa ba sa so sai ya aski idan baban ya tsani gemu sai ya aski to tunda ya san umarni ne na Allah yana so yayi niyya kuma ya fito to dole ya bar duk wanda zai so a duniya sai dai ya haƙura da baya so ɗin amma shi ɗin ba zai aske ba saboda mai umarni ne na Allah maɗaukakin sarki daidai lokacin da shi namiji ya zama to wajibi ya bar gemu kuma daidai lokacin mace in ta sa hijabi kowaye baya so a duniya to ba za ta cire wannan hijabin ba mijinta ne baya so dole ta sa akwai da yawa da mazajen su ne suke sa su ajiye hijabi da zai aure ta ya cika mata akwatuna ya sai atamfofi masu tsada za su fita unguwa ya ta ka hijabi ta kirma in aka lafi su lalacin kuma ki je ki canza hijabi in ta sake zuwa ta sa hijabi ne zai bata rai ci to wallahi sai in fasa tafiya da ki tun ba ta gane ba sai ta fahimci cewa fa so yake ta sa gani saboda haka yanzu tun da ta cada ado za a je a kece reni da matan wane da matan wane sai ta koma ta ajiye hijabin ko ba ta so ta sako gani to ko mijinki baya so an fahimce ni ko ko miji bai so ba umarninsa bane ba kuma biyan bukati shi bace doka ce ta Allah madaukakin sarki wajibi ne ya tafa kwana kwana na aka yi rantsuwar shugabanni gononi da yawa har a wurin rantsuwar matayensu akwai wanda suka zai da hijabi ba su ajiye hijabin ba duk da wasu sun kulla alaka da cewa da first lady da matar gwamna kenan ko kamar wannan gurin wai kamar ado ake so a nuna da isa da kyawu za su je a sassake fuskar su a gyara musu halitta a tada hanci a tada komada a fidda musu kuma su ba su da su a matse in yayi yawa in sasi kyau ake so a nuna amma da yawan su sun ji tsoron Allah sun gane cewa hi hijabi umarnin Allah ne babu wani guri da za a je a ajiye wannan hijabi sun sa wannan hijabin wanda ke mahina abin da yake zama wajibi a kanki shugaba bai so ba matsalar ki bace babanki bai so ba matsalar ki bace mijinki bai so ba matsalar ki bane kawayenki baya so ba matsalar ki bace ke abin da ya dame ki Allah yayi umarni kuma za ki zartar da umarnin Allah madaukakin sarki to inda mutane suke samun matsala shine idan waɗanda suke rayuwa da su ba sa son wannan abin ko da sun aikata to suna canjawa akwai da yawa da na sani suna yan mata ba ka raba su da hijabi da suka aure kuma sun daina sa hijabi me ya faru mazajen su ba sa san hijabi to ya kamata ko mazajen su ba sa so su ci gaba da sawa akwai da yawa suna da gemu da aka yi tafiya aka yi tafiya sai suka daina tsaye da gemu ko dan matan su ba sa so ko dan budurwar su ba ta so ko dan zauran su ba sa so ko dan a wajen aiki ba a so da yawan su sai suka canja wajibi ne abinda Allah ya yi umarni da shi wani dalilin wanda ake ganin girman sa ko ake biyan wata bukata a hannunsa ta duniya ta kasa a canza umarni Allah madaukakin sarki almartabatul khamisa mataki na biyar a cikin doka idan an bada ta anna kaseeran mimman amila la yaqa'u khalisan fa in waqa'a khalisan lam yaqa' sawaban mataki na biyar shine mai hadari inna kathira mimman amila da yawa cikin wanda suka yi aikin wannan sun cika matakan hudu na baya a na biyar suke samun matsala sun san umarnin Allah ne suna san wannan umarnin zuciyarsu ta karba sun aikata to inda matsalar su take a aikatawa da suka tashi aikatawa ana buƙatar rukuni biyu a cikin na biyar ya zamanto an yi dan Allah kuma daidai da yadda shari'a ta karanta shi ne mataki na biyar shi ne ce to da yawa da suka yi aiki aikin ba dan Allah suka yi ba wala har yanzu hijabin zai dace da wannan misalin hayya da yawa mata da suke sa hijabi da yawan su ba dan Allah suke sawa ba mijin su ne kawai tsayayye ya uzura ya takura ya hana a fita da hijabi a fita hijabi ya ƙi siyo hijabi wanda aka kama ya ƙone kawai ba yadda za ta yi ne take sawa jira take dai kawai bara ya mutu ta yi ƙara'i yanzu ka gaba don Allah take yi yanzu duk iya rayuwarta da sai ta sa wannan hijabi ba ta da razan hijabi ko na rana ɗaya a wajen Allah saboda tursasa ta ne aka yi dole aka yi mata shi ne to dole idan za ki yi aikin dole ki yi idan Allah me yasa nake sa hijabi ba na so amma mai gidana ya mun wa'azi ya ja hankali yanzu na dawo ina so kuma zan sa saboda shari'a ce ta Allah ya zama khalifa dole zaman to dan Allah kika sa ko da kina tsoron mijinki ba kya so ki saba mashi na sa ne ba dan shi din ina tsoron sa ba a'a sai dan ya gaya mun abin da Allah ya yi umarni shine khalifa ya zama to dan Allah to kuma wasu ko sun sa dan Allah din kuma shine malam yace fa mimman amila la yaqa'u khalifan fa in waqa'a khalifan lam yaqa' sawaban wasu kuma ko dai sun yi ni dan Allah kuma bai zama daidai muna da hijabi da muke magana akan shi ko sharadi nawa ne akan hijabi kafin ya zama ingantaccen hijabi sharadi nawa ne sai raɗi hudu kaɗai ba mu hudun yi mu ɗora na? na ya zamanto hijabin dan Allah aka sa adama mun magana kalisan ko muna da wannan ƙaro wani to sharaɗi na biyu a hijabi duk ba kuna sa hijabi ba to kuma wani me yasa kuke sa sharuɗan da ake bukata a jikin hijabin ya shiga cikabi na'am karya wallahi ban ji ba ya kiyaye hijabu kamar ya to sharuɗan hijabi akwai sharuɗan hijabi guda takwas da ake so mutum ya cika su kafin ya amsa sunan hijabi na shari'a ana jin karan kwa amplified tana fita kafin hijabi ya cika hijabi akwai sharuɗa guda takwas da ake so hijabi ya cika su na tambaya so kuma la abin da yake nufi cewa fa in waqa'a khalisan lam yaqa sawaban mata da yawa sa suna sa hijabi dan Allah sai dai bai yi kama da hijabin shari'a ba shine abin da yake nufi da sawaban din shi hijabin a karan kansa ba daidai bane ba, ne ba. a ina rikicin yake a nan wata kenan a sharuɗan da aka sa na hijabi ya karya ɗaya daga ciki e wanda zan iya lissafowa a kusa shine shi hijabin a karan kansa Allah ya kuna zinatan shi hijabin a karan kansa karya zamanto abin ado ne akwai da za ga sun yi hijabi sun sa hijabi kuma dan Allah suka sa hijabin amma shi kansa hijabin ado ne in ka ɗaga kai ka kalla ka sake kallo akwai irin hijabin ko babu to wani iri ne na? na? dalbab? na'am so kenan a nau'ikan hijabi da muke sawa ba kowane hijabi bane yake amsa sunan hijabi saboda hi kansa hijabin a karan kansa ya koma ado to wajibin hijabi a karan kansa kar ya zama kayan ado da kwalliya wani zaka ga yadin da Allah nan gurin a taimaka surutun ya dan yawa wani yarinyar kuma mai surutu da yawa baba ta kula da ita na'am a dan bude hundunan nan ku kuma idan agaji don haka sharaɗi na farko hijabin yi a karan kansa karya zamanto kwalliya ne ko dai yadin karya zamanto akwai ɗihi-ɗihi akwai kala akwai zane akwai kwalliya akwai ɗaukan ido akwai birgewa kar a samu shi wannan sharaɗi na farko Allah ya kuna fi nafsihi zinatan shi kansa a karan kansa ado ne akwai da suke sa hijabi ba suna sa bane dan ado a dan hijabi kawai saboda ya amsa sunan ado da kwalliya style ne su ma suke sashi Allah ya kuna fi nafsihi zinatan Allah ya kuna bayyikan sharadi na biyu akwai inda aka ce hijabi kar ya zamanto ya matse jiki ya fidda sura so akwai dinkin hijabi da da yawa yakan fidda surwa mace kana ganin ta kasanta ko inanta hijabin ya bayyana ya bayyana kirjinta ya bayyana bayanta ya bayyana tsakiyarta ya bayyana tsawonta ya bayyana fadinta kaga bayyikan yasa suka ce Allah ya kuna bayyikan wa an yakuna fabfaban kar ya tsuke jiki ya zaman to yana da fadi za ta yi iya motsinta a ciki ba tare da an gane ya take ba wannan shine kaidar da ake da bukata a hijabi so daga cikin abin da yake sa hijabi ya zaman to ba daidai ba yanayin ɗinkin da aka wa hijabin yana ba shi matsala na'am inda surutu nan ne mai yake faruwa ne wai inda surutun nan me yake faruwa muna da sharaɗi biyu akan hijabi wanda suke hana hijabi ya zama to daidai ko akwai wanda yake ado ne da kwalliya akwai wanda yake matsatsi ne ado da kwalliya ɗinkin hijabin kaɗai yana iya mai da ya zamanto haka ko dai mai da hi kwalliya ko mai da hi zamanto mai ya zamanto matsatsi kuma suka ce Allah yushbiha libasal kuffari idan za a sa hijabi to kada yi kama da irin kayan da arna suke sawa a sa hijabi a sa hijabi kar a sa wanda zai yi kama da mai kayan inda arna suke sawa kar a sa hijabin da zai kama da mai da zai kan wata kari nesa da wani waya da Allah wata ta yi nesa da wannan wayar nesa in ta gama ta daure na'am so muna magana a kan sharuɗan hijabi sharuɗan da suke sawa hijabi ya zama to ba daidai ba sharadi na farko shi ne kare zamanto hijabin a karan kansa ado ne da kwalliya kare zamanto matsatsi ne kare zamanto ya yi kama da tufafi irin tufafin da arna ke sawa duk kayan da aka san wannan kayan na arna ne to kada mace ta yi hijabi da in mace ta yi hijabi da kayan da yake kayan arna ne to ba hijabi ba ne ba a kusurin hijabi yanzu akwai wani kaya da yake keɓantacce ne na an hana a najeriya misali za a iya samun ko babu idan allah ya sa babu shi kenan an huta idan kuma da akwai to kada mace ta sa kayan da ya kama da kada mace ta sa kayan da ya kama da kayan arna in dai ya yi kama da kayan arna to ba a yi hijabi da shi sai aka ce wa Allah ya kuna shaffafan duk tufafin da za a yi hijabi da shi in dai so ake yayi daidai to kada yayi raga raga kada yayi shara shara kina da hijabi amma ana iya gane ga wayan ki kina da hijabi in kin kaga ana iya ganowa shara sharan hannun ki kina da hijabi amma ana iya ganowa irin zane kika daura a ciki wata irin riga kika daura a ciki kin ga an sunan hijabi ba shine shaffafan mai shara-shara mai raga-raga ba a bukatar wannan hijabi kuma ya kuna sabigan ya zama to wadataccen hijabi ne galibin mata suna sa hijabi amma baya zaman towa wadatacce ne sai ga mace za ta ci hijabi ya bibiyar sai ta sai ya bibi da rabi kaga rabin abin da take da bukata ta saya wata za ta ci yaji hudu to mai kokari ce za ta saya da uku da rabi za a ga gahinan ta sa hijabi amma da ya zo rabin kwabrinta sai ya tsaya daga rabin kwabrinta abin da ya kasa kuma ana kallon lehinta ana kallon atamfarta shi ma bai cika hijabi ba so yake zama to mai sabin wadatacce ne tun daga sama kirim har ƙasa kuma har yana jan kwata wani shine abin da ake so a cikin hijabi amma da yawa ɗan mata suna sa hijabi ko mata suna sa hijabi ne saboda gayu in ya taho daga sama ya adduɗe shi idan an duka hito ya ba da guri ne da za a gane a wannan listin mai tsada ne wannan atamfar ta zamani ga ma bakin atamfar nan an rubuta michel ko an rubuta abc ko an rubuta kaza yanzu hijabinta wadatuwar da ake da bukata a hijabi bai wadatu ba akwai sauran sharuɗa guda uku waɗansu ne in sun haɗu yake mai da hijabi ya zamanto sawaba in an rasa ɗaya ko da kin sa hijabi kin raye kina sa hijabi kin mutu kina sa hijabi to a wajen Allah baki sa ba dan hijabin da kike sawa ba daidai bane ba dole ya zamanto khalisan an sa dan Allah dole da manto sawaban kuma dole da manto daidai ta dame mu da kiran sallah aka tura ki da haka dole ya zamanto khalisan dole ya zamanto sawaban da haka masu sa hijabi wanda suke sa ba dan Allah ba su da hidan Allah wanda suke sawa dan Allah su da ya zamanto daidai da yadda Allah ya umarni kada ya zamanto dan ado ne kada ya zamanto matsatse ne kada ya zamanto da tufafin arna ne kada ya zamanto mai kuntatacce ne marar faɗi ya cika wani harukan da ake da bukata wata kan Allah ba mu da mata ranar za mu ɗauka sharuɗan da hijabi yake da bukata guda takwas sai mu karanto su mu ƙara jawabi a kansu insha Allah almartabatu sadisa mataki na shida da duk umarnin da aka yi miki a shari'a ana so ya cika أن الصالحين يخافون من حبط من حبط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا من أقل الأشياء في زماننا متى كنا شدة magabata na kwarai idan sun yi aiki har kullum tsoro suke kada wannan aikin ya lalace mu idan mun yi aiki gani muke wajen mutanen arziki yanzu da yau mu nan idan mun zo karatu ina muka tafi makaranta sai mu ji a jikin mu ai mutanen arziki ne mun ba da lokaci mun zo wajen karatu sai mu dauka na abin arziki muke har mu ci alfahari a wallahi muna zuwa karatu Allah ya karba ba mu sani ba Allah zai lalata aikin ko ba zai lalata ba ba mu damu ba su ko magabata idan sun yi aiki kullum tsoro suke kada Allah ya lalata wannan saboda ga Allah ya gaya wa mutane an tahabata a amalukum kada aikin ku ya rushe ya lalace wa antum la tashurun alhali ku baka sani ba dan haka so ake duk lokacin da kika aiki ke ta addu'a to Allah ka karba Allah ka tsare mu Allah ka karba Allah ka tsare mu Allah ka ga wannan hijabin da muke sawa mu sha zafi mu sha gumi mu sha tsinci mu sha damuwa Allah ka sa dan kai muke Allah ka karba Allah ka samu samu ladan sa hijabi a lahira wasu na ji ba sa wannan addu'a kawai gani suke an ji a sa hijabi shi kenan an faɗi akwai lada ba ta damu ba Allah ya karfa ba ta damu ba zai biyo bayan ake lalata ita dai ta sa kawai ta huta to wajibi ne idan kin yi aiki kuma ne kin yi addu'a Allah ya karfa kuma in ya karfa ki yi addu'a kada Allah ya lalata wannan aikin har ki je lahira ki tarda shi ne ribar ki almartabatu sabi'a mataki na bakwai as-sabatu 'ala al-haqqi wal khawfu wal khawfi min su'il khatima shine mutum ya tabbatu akan gaskiya da tsoron mummunan ƙarshe duk abin da zaki a matsayin ki na musulmi kullum ki roƙon Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini sabbit qalbi ala ta'ati Allah ne zuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini Allah ka tabbatar da zuciyata akan imani kullum so ake ki wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi Allah ne tabbatar da zukata mai girgiza su mai juya su Allah ne tawa tabbata akan imani Allahumma hadi qalbi Allah ina roƙonka ka shiryar da zukata Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan shari'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka bamu fahimta da bin tafarkin kama da dace wal khawf min su'il khatima muke jin tsoron kuma ya mutane za su kare rayuwa yanzu la abin da yake damu ba ma tunanin ya zamu cika mun zo duniya musulmi ne ahlus sunna ne muna da kawai mun saida amma ya zamu mutu wallahi ba ma tunani su kuma magabata yadda za su mutu ne babban abin da yake tada musu hankali musamman hadisin manzon Allah صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ɗayan ku zai rayu iya rayuwarsa aikin mutanen ƙwarai aikin mutanen aljanna tun da ya zo duniya kullum sallah da ibada yake amma sai ya zo gargarar mutuwa ƙarshe sai kuma Allah madaukakin sarki ya sa kaddara ta farin jaye shi shine fa yasbi alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulu sai aikata aiki irin aikin yan wuta sai kuma ya shiga wuta din wani za ka tadda mutumin arziki ne sai Allah ya bashi kuɗi ya bashi wadata ya tafi can birnin tarayya ya tsufa shekara 60 shekara 70 kuma ya ce ga hinan an same shi da hidar karuwa a hotel ya mutu ni da ita yanzu kaga duk rayuwar an yi ta da arziki da komai ƙarfi an samu mutum kuma kan aikin mazinata duk da ba aiki bane da zaka sai kai yana kafirtar da mutum amma akwai jin tsoro a ce kana aikin fasikanci aka ɗauki ranka akwai tashin hankali wani sai rayuwar ta ƙare sai ya zo ƙarfi sai a bashi mukami a gwamnati sai a fasa mahi kuma sai shiga bokaye yan boyi wai a tsare kujerarsa yana da mahasada da matsafa da yan sihiri sai ya kare abin tsibbin da tsafe-tsafen da komai wata rana na kokarin tafiya a wajen kuma ya kuma accident da haka bai yirta ba bai tsufa ba bai tuba ba bai canja ba kuma an mutu kaga mana dai da wanda aka yi shekara hamsin da takwas hamsin da tara ana kan daidai sai da aka bashi wani mukami shi ne kai wajen bokaye wajen matsafa kuma yanzu ya mutu ya bar kujera wani takarar siyasa sun yanka mutane sun ci naman mutane an yi kashe-kashe an zubar da jini an ba bokaye jinin ya ci zaɓe za a tafi rantsuwa ya yi asidan zai mutu yanzu bai shiga ofisin ba amma ya ɓarar da imanin shi to magabata suna jin tsoron yaraye wasu za ta ƙare idan muna jin tsoron yaraye mu za ta ƙare kullum za mu ɗora ta ne akan daidai sharaɗi na bakwai shine kenan asabatu alal haqqi mu tabbata akan gaskiya wal khawf min su'il khatima وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون wannan ma yana daga cikin abin da mutane da yawa cikin magabata na kwarai suke jin tsoro duk magabata ba sa yadda sun gama lafiya sai idan sun je lahira sun yadda a bakar sadiq abin da ake faɗa yana cewa shi fa wallahi bai yadda ba zai shiga aljanna ko ya shiga aljanna tare da an masa fa albishir yace zuciyata tana mun har sai na ga kafata ta dama da ta shiga ta biyu ta shigo ta amma in ɗaya tana waje ɗaya tana ciki ita akwai gundun ƙarfa amma yanzu muna kai da ana ta amukar alhamdulillah Allah ya samu fahimci addini to he me daidai kika fahimta daidai kike yi Allah ya karba ba riya ba ki da barna da ta cinye wannan aikin kin lalata aikin da riya da ba da labari ko baki lalata ba kuma kin san yadda zaki kare ko baki sani ba wannan duk ba cikin abin da muke jin tsoro waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da malam ya ce sai an same su sannan ayyuka suke zama ingantattun ayyuka wajibi ne kuma a duk lokacin da aka umarni sai an same su mun karanta al'ilmu mu san wannan umarnin almahabba mu kaunaci umarnin al'azmu alal fi'ili mu sa rai za mu aikata al'amalu mu aikata shi na biyar mu yi shi kamar yadda shari'a ta ce kuma mu yi hidan Allah ina muka kawo hijabi mu sa ba dan an takura mu ba kuma mu yi hijabi irin wanda shari'a ta ce a yi wannan hijabi din idan mun yi muke jin tsoron kada aikin ya lalace na bakwai mu tabbatu akan ayyukan da suke na shari'a ne muna kuma tuntuntunin ya mu za ta kare mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a kowane umarni na shari'a akwai wannan abu sallah aka za ki dora azumi ki dora mata guda bakwai zakka ki dora mata bakwai aikin hajji ki dora mata bakwai umara ki dora mata guda bakwai auren da zaki dora mata guda bakwai haihuwarki dora mata guda bakwai tarbiyar yaya dora mata wannan bakwai din zama da kihiya dora mata wannan bakwai din zama da makwabta dora mata wannan bakwai din zuwa makaranta dora mata wannan bakwai din karanta alqur'ani kenan akwai na za mu ɗora bakwai ba ko ina sai an ɗora masa wannan bakwai mini rayuwar mu za ta yi daidai abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin